والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan nau'ikan godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala salati da tsira da aminci su yawaita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda littafi da ke gabanmu littafi ne na رياض الصالحين من كلام خير المرسلين ونفر الشيخ العلامة أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى a cikin wancan zango ko wancan sati muna cikin bayani ne akan babi da yake magana akan al-mujahada wanda mun tukake akan hadisi na as-sabi hadisi wanda sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi hurairah radiyallahu anhu ya rawaito shine anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wujibatin nar wujibatin nar bishahawat wa wujibatil jannatu bil makarih muttafaqun alayhi wa fi riwayat li muslim huffat badala wujibat wa huwa bi ma'na wa huwa bi ma'na ay bainahu wa bainaha hadha al-hijab fa idha fa'alahu dakhalaha zawjat hadithi al-thamin nam al-thamin عن أبي عبد الله حذيفة بن اليماني الأنصاري المعروف صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ذات ليلة فافت- فافتتح البقرة فافتتح البقرة فقلت فقلت
فقلت فقلت يركع عند المئة يرفع عند المئة
يركع عند المئة يرفع عند المئة ثم مضى ثم قال فقلت فقلت يصلي بها في ركعة يصلي بها في ركعة ومضى فمضى فقلت فقلت يركع بها يرفع بها ثم افتتح النساء ثم افتتح النساء فقرأها فقرأ ثم افتتح آل عمران ثم افتتح آل عمران
فقرأها فقرأ يقرأ مترسلا يدعو متوسلا إذا مر بآية فيها تسبيح إذا مر بآية فيها تسبيح سبح صدق وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ وإذا مر بتعود تعود ثم ركع ثم رفع وجعل يقول وجعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه وقال ركوعه نعم مني آية ثم قال ثم قال سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع قريبا مما ركع ثم سجد ثم سجد وقال سبحان ربي الأعلى وقال سبحان الذي أعلى وكان سجوده قريبا من قيامه وقال سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم رواه مسلم التاسع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فأطال القيام وأعطاني القيامة حتى هممت بأمر سوء حتى هممت بالأمر السوء قيل وما هممت به وما هممت به قال قال هممت أن أجلس وأدع وأمر أن أجلس وأدع متفق عليه متفق عليه عن عاشر على عائشة عن أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة يدعو الميت ثلاثة أهله أعمل وماله وماله وأمله وعمل فيرجع اثنان ويرجع اثنان ويبقى واحد ويبقى واحد يرجع أهله وماله يرجع عمله وماله ويبقى أمله ويبقى عمله متفق عليه متفق عليه الحادي عشر عن علي عائشة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم الجنة أقرب إلى أحد من شراك نعله بشرة والنار مثل ذلك والنار مثل ذلك رواه البخاري رواه البخاري الثاني عشر الثاني عشر عن أبي فراس عن أبي هريرة ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة ومن أهل الصحبة رضي الله عنه رضي الله عنه قال قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فآتيه بوضعه وعادته فقال فقال صلي سلي فقلت فقلت أسألك مرافقتك في الجنة أسألك الله أنك من الجنة فقال فقال أو غير ذلك أو غير ذلك قلت هو ذاك قلت هو ذلك قال فأعني على نفسك قال أعني على نفسي بكثرة السجود بكثرة السجود رواه مسلم رواه مسلم.
الثالث عشر الثالث عشر الثالث عشر الثالث عن عشر أبي عبد الله نادي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ويقال أبو عبد الرحمن وكان وكان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة فإنك لا تسجد لله سلام إلا رفعك الله بها درجة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم رواه مسلم الرابع عشر الرابع عشر عن أبي صفوان عن أبي صفوان عبد الله بن يسر بن بسر عبد الله بن يوسف الأسلمي الأسلمي رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خير الناس من طال عمره من طال علمه وحسن عمله وحسن عمله رواه الترمذي رواه الترمذي وقال حديث حسن وقال حديث حسن بسر مصر بدم الباء بدرب الباب وبالسين المهملة وبالسين المفعل الخامس عشر الخامس عشر عن أنس رضي الله عنه قال عن انس رضي الله عنه قال غاب أمي قال عمي أنس بن النضر انس بن نضر رضي الله عنه رضي الله عنه عن قتال بدر عن كتاب الرب فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال جئت ان اقول الكتاب قاتلت المشركين قاتلت المشركين لئن الله أشهدني لئن الله اشهدني قتال المشركين كتاب المشركين لا يرين الله لتبين الله لا يرين الله ليبين الله لا يرين الله ليبين الله ما أصنع ما اصنع فلما كان يوم أحد فلما كان يوم انكشف المسلمون انكشف المسلمون فقال فقال اللهم اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابك يعني أصحاب وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين يعني المشركين ثم تقدم ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ واستقبله سعد بن معاذ فقال فقال يا سعد بن معاذ يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد إني أهلي من دون الله قال سعد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع وما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة ووجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف بالسيف أو طعنة برمح أو طعنة بالروم أو رمية بسهم أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون ومثل به المشركون فما عرفه أحد وما عرفوا أحد إلا أخته ببنانه إلا أوتوا ببنان قال أنس قال أنس كنا نرى كنا نرى أو نظن أو نظن أن هذه الآية أن هذه الآية نزلت فيه نزلت في وفي أشباهه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما آهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها إلى آخره متفق عليه متفق عليه قوله قوله لا يرين الله ليبين الله روي بضم الباء في بلد الباري وكسرها وكسرها أي ليظهرن الله ذلك للناس أين يتمنى الله ذلك للناس وروي بفتحهما وروي بفتحهما ومعناه ظاهر ومعناه ظاهر.
والله أعلم والله أعلم نعم wannan hadithi na takwas an abi abdullahi hudhaifa ibn al-yamani radiyallahu anhu hadithi daga baban abdullah sunansa shine hudhaifa ibn al-yamani al-ansari mutum mutumin madina ne sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ma'ruf sahibi sirri rasulillah wanda an fi sanin sa da ma'abucin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kambansa duk so tare asance-asance ko kuma sirrukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake banta da su shi yasa ake shi sahibi sirri rasulillah radiyallahu anhu kale ke cewa sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah tare da manzon Allah sida da amincin Allah su da dai wutuwa a gare shi zata lailatin a wani dare wannan sallar nafila ce sallar tahajjudi ce sallar qiyamul layl ce yace faftataha al-baqara sai manzo Allah bayan karanta Fatiha sai ya bude suratul baqara fa kuntu sai nace yarka'u inda al-mi'a idan yazo raka'a idan yazo aya ta 100 zai yi ruku'i a tunani na a cikin sallah kasan duk a yayin da liman ya fiti karatu to kana tunanin cewa to karshen ta dai zai je guri kaza daga nan ne zai yi ruku'i to sai ce ina tunanin cewa zai yi ruku'i ne idan ya zo aya ta ɗari thumma maza sai ya huce bai tsaya a aya ta ɗari ba fa kullu sai ce yusalli biha fi raka'atin to maza da iyaza zai yi so- zai karanta suratul baqara ne ka baki ɗaya ta arka guda ɗaya ya ƙare baqara ina jira yayin ruku'i fa maza kuma sai ya ci gaba kenan fa maza sai ya ci gaba fa kullu sai ce yarka'u biha kenan tunaninsa ana gurin iya nufin cewa ya raka wa'in da mi'a sun mamaga fa kullu yusalli biha fi raka'atin zai sallaci da raka'a guda fa maza ci gaba fa kullu ce yarka biha zai ruku da ita sun maftata hannisa kawai sai kuma ya ƙara buɗe sautin nisa'i to anan gurin malam suke cewa sun ma yusalli biha fi raka'a iya da cewa zai raba ta biyu kenan to amma sai ci gaba sallallahu alaihi wasallama fa kullu sujud yarka ubiya to shi zai karanta da baki dai sai ruku'i amma maza Allah a raka annan guda daya bai riga ya ruku'i ba sun maftata hannisa sai buɗe sautin nisa fa qara'a ita ma ya karanta ta ga baki ɗayanta nan ma bai yi ruku'i ba sun mafta ta ali imran sannan kuma ya buɗe su ta ali imran nan ma bai yi ruku'i ba fa qara'aha ya karanta ta ya qara'u mutarassilan kuma yana karatu ne karatu da sannu sannu a hankali idza marra bi aya duk ayayin da yazo kan aya fiha ayin da a cikinta akwai tasbih akwai bukatan ayi tasbihi a ce subhanaka allahumma wa bihamdik ko subhana rabbil azim to sabbaha shi manzo Allah yayi tasbihi ga Allah wa idza marra bi su'ali idan yazo ga wata ayan da ya zama to akwai bukatan a roki wani abu na albarka na alkhairi na aljanna to sa'ala sai ya roka a cikin a cikin sallar wa a cikin tsayuwar iya karatun alqur'ani wa idza marra bi ta'awuz bita'awuzin idan yazo wuciya kuma abun da ya zama to ana bukatar a nemi tsarin Allah in wuta ce ko kuma mummunan cikawa ne nan ma ta'awuza yana neman tsarin Allah abu thumma raka'atu ya ruku'i ina a wannan sallah manzo asu ya karanta bakara ya karanta ayyunin suratul nisa ya karanta suratul ali imran duka a tsayuwa guda daya faja'ala yaqulu sai ringa fada a cikin ruku'insa iya subhana rabbil azim subhana rabbil azim shi ma ya dade yana karanta wannan subhana rabbil azim fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi ruku'in da manzon Allah yayi yayi yana kusa ma da tsayuwar da ya karanta waɗannan suhur ashe kun ga a tahajjudi ko qiyamul layli hikimar ba shi bane kawai ayi ruku'i ayi tasbihu uku shike da sai a tashi in dai qiyamul layli shi ta amsa nan qiyamul layli an san mutum limami ya dade a ruku'i a girmama Allah shi yasa fa amar ruku' fa azimu fihi rabb wa inda hadisi ya tabbata shi ne kina yayi ta yin tasbihi subhan rabbil azim a ruku'insa fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamih ruku'insa yana kusa da dab da ainihin tsayuwarsa thumma qala sai ce sami Allahu liman hamida sai ta so yace kuma rabbana lakal hamd muka ce wannan kana da kana da dama kace Allahumma rabbana wa lakal hamd ko kuma rabbana wa lakal hamd ko kuma rabbana lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd kana da wajen shiga ko kowanne ya tabbata da sunnar manzon Allah da ya taso sun makama qiyaman tawilan bayan ya dago daga ruku'i sai tsaya tsayuwa mai tsawo shi ma qariban mimma raka iya kusa daga yanda ya ruku'i na ma domin ce a dawowa daga ruku'i akwai addu'o'i da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد احق ما قال العبد وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت da har zuwa ƙarshe to anan dagowa daga ruku'i ma akwai zikiri wanda ya tabbata mai tsawo daga manzon Allah haka manzon Allah da ya dago daga ruku'i ba su ji da yake kai tsaye ba sai da ya karanta addu'o'i an jima ya shika ya kusa ma irin yadda ya dade akan ruku'i ko kan manta a ruku'in nasu iya kusa da gab da tsayuwarsa sun masajada sannan sai maza Allah ya yi silala ya yi sujada faƙala a cikin sujada sai rinda subhanu rabbi al'ala subhanu rabbi al'ala faƙana sujuduhu sannan sujada sa'anan ma ta kasance ƙariban tana kusa da min kiyabihi a kan tsayuwarsa a sujadan ya daɗe sallallahu alaihi wasallam bai ce ba faƙana sujuduhu ƙariban min ruku'ihi ba sai ce min qiyami kina ya daurantar da tsayu da sujudar tasa kusa da ainihin tsayuwar da ya karanta suratul baqara da ali imran da suratul nisa haka manzo Allah ya dade a sujuda rawahu muslim imam muslim da wannan hadisi wannan yana muna yadda ake qiyamul layli ana so mutum ya tsawaita ruku'i ya tsawaita tsayuwa bayan dagowa daga ruku'i ya tsawaita kuma ainihin sujudar sa wannan hadisi hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito shi التاسع حديث نترى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لدى أبلاء المسعود ألا يدأ يرداد شيافة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ناي صلى تارد من زرع ما سيدة أمتن ألا سقال تبتع أغريش أول داري شما قيام الليل فأفار القيام شما زعلا يتسأوي تسأيوة حتى أممت بأمر سوء ya ce kai har sai da na yi niyya game da wani mummunan abu a zuciyata ba na har sai da na yi yunkuri game da aikata wani abu mummuna a yayin da manzon Allah ya tsaya sai wanda ta hushe tunanina kila sai mai wanda yake gayawa sai ki ce masa wa ma hamamta bihi menene kai niyya aikatawa kai ko alhali kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallah kale shi hamamtu an ajlisa wa ada'a nayi yunkurin nayi zamana na bar manzon Allah ya ci gaba da sallarsa wannan shine abin da ya niyya saboda dadewa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin yadda yake yin kiyaye da sa wannan kaga kishi wa yamma mana albarka da alkhairi da qiyamul layl da kuma bayani ya gabata manzo Allah iya qiyamul layl har kawar tana kumbura in ta kumbura ƙarshe ma tana tunanin cewa za a hutar da ita kuma sai ta kai tana tsagewa saboda abin da yake kauna na ub- na daga ubangiji subhanahu wataala dama duniya ba gida bane da jin daɗi gida ne na aiki duk a yayin da gaba aka bautar da ita wajen yardar da Allah to gurgurda da samu hutu kuma a gobe kiyama muttafaqun alayhi bukhari da muslim al-ashir hadisi na goma an anas radiyallahu anhu an asabu da anas bin malik Allah ya dada yarda da shi a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzon rahma tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi yace yatbaqul mayyita thalatha abu uku suke bin mamaci duk a yayin da Allah ya taɓa rayuwar ɗaya daga cikinmu to mu sani cewa abu uku za su raka ka makabartarka abu uku za su raka ka makwancinka sai manzala ce na farko ahaluhu akwai ahalin mutum in an ce ahali sun haɗa ƙannu uwa ɗaya uba ɗaya ƙan- yayu uwa ɗaya uba ɗaya ƙannu uba ɗaya yayu uba ɗaya ƙannu uwa ɗaya dangi dai na ɓangaren uwa da ɓangaren uba ko yayin uba ko ƙannun uba ko kuma ‘ya'yanka ne waɗannan su ne ahalu ahalinka za su raka kabari wa maluhu dukiyarka za ka raka kabari kai iya yi wa mota ka za a shigar da kai a ciki a kai ka makabarta kai iya yi wa wani abu ne daga cikin ababe na abun hawa za a dauke ka a kai ka makabarta kai ƙarshe ne bargon ma da za a kai ka makabarta dukiyarka ne amma duk irin yadda bargo ba kawai bane ba to ba ba abin da ya mutum da bargo za a mai zo bargon bargon ya ƙare aiki a gare ka kai ne sai dai kuma wani ci gadansa shi ne wa maluhu da dukiyarka wa amaluhu abu na uku shi ne kuma da aikinka shi ne wannan sallah da karatun alkur'ani da ambatan allah da taimako da agazawa da ayyuka na ibada su ma za su rika kabari shi maza da ce fayar ji usunani amma biyu din nan wa duk irin yadda kake son su za su dawo iyalinka da 'ya'yanka duk irin yadda suke ƙaunarka a duniya ko suna ƙare binne ka za ka za ana ƙoƙarin komowa gida a zo a nan karɓar ta'aziyya malu dukiyarka duk irin yadda kake son ta dawowa za ta yi kai ka tara ta amma kuma ba za ka bace ba a yanzu manzala sai ce wa yabqa wahid abu ɗaya yake maka sura shine sai manzala ce yarjibu ahluhu wa malu iyalanka da dukiyarka za su dawo wa yabqa amalu aikinka kadai zai zauna da kai shine babban abin da zai zama maka girgam na binciken ayyukanka wani yawa musulmi duka manzo Allah yana karanta da irin waɗannan hadisi ba su tsada saboda mu yi abin da zai zama to shi ne a tare da mu mu kyautata shi saboda shi ne wanda zai zauna da mu a kabari amma sai zama to a yau a duniya duke muke kokarin gyarawa iyalan namu muke kokarin tattalawa dukkan su kuma dawowa za su yi aikin namu da zai zauna da mu a kabari ko shi muke tunzartawa kaga babu adalci a rayuwar mu sai sa wallahi dan uwa musulmi hadisan manzo Allah suna wanke zuciya suna sa mutum dai mai hankali shi yi tunanin cewa to abin da zai zauna da ni a kabari ya zan yi sarci a kansu muttafaqun alayhi bukhari da muslim al-hadi ashar hadisi na 11 an ibn mas'ud radiyallahu anhu an samu daga abdullahi dan mas'ud Allah ya dada yarda da shi kare yake cewa wanzu ka kashi wannan hadisi da ya gabata abinda zai baka mamaki yanzu zaka ga mutum gashi nan ana bin shi ba shi shika ba su tarin yawa amma bai hana da cewa wannan gidan nake ginawa na marayu ne gidan ƴaƴa ne saboda kasar tozarta yana da kokarin gyaggyara musu rayuwa amma shi kuma yana ƙara wa kansa matsala ya shiga kabari ko ba za su biya masa ba to wasu irin tunani ne wannan bai yi alkhairu kawai ba bai gina kansu kawai na lahira ba amma ya yi ta kokarin tattala iyalan da in ka mutu shikenan uba ya bar dukiya ma amanta da kai ba wanda zai tuna ka shikenan kai kuma ka ji da matsala ba mai kiyaye lalle fitina ne hadisi da sha daya ali bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi rahma kira da amincin Allah su karfa bata a gare shi ya faɗa al-jannatu aqrabu ila ahlikum al-janna aqrab ita ce mafi kusanci ila ahadikum zuwa ga ɗayan ku min shiraki na alihi sama da katana ta takalmin mutum takalmin kai da kasancewa in ka sa takalmi kana buƙatar katana ta takalmi da take kyau da yatsunka to dan abu kaɗan za ka yi Allah ya saka aljanna yadda ka ga cewa takalminka da katalan kafa katananka ta takalmi tana kusa da kawun ka to aljanna ma haka take kusa da mutum dan abu kaɗan mutum zai iya shiga aljanna wan naru bi zalika to wutar ma haka ne dan abu kankane za ka yi Allah ya Allah ya fushi da kai har abada ka zama wanda Allah ba zai aramta da rahamshe ka malamai suka ce ita kofar aljanna kofa ce wadda ta zama tuda ma buɗaɗɗiya a koda yaushe kari ba kaga akwai matar da ta shayar da kare sanadiyar wannan tausayin da ta yi duk da yake macen ba macen ba mace ce ba take kan hanya bai kakkiya tana aikata wasu miyagun ayyuka amma dai musulma ce amma tare da haka Allah ya shaidantar da mala'iku cewa wannan baiwar Allah daga yau ta zama 'yar aljanna wani bawan Allah ya ga kaya ko wani abu da ke cutarwa a kan hanya shi ma ya kawar da shi Allah ce wannan bawan Allah shi ma ya zama ɗan aljanna a hannu guda ɗaya kuma akwai matar da ta ɗaure magi musulma ce mummuna amma ta ɗaure magi ba ta ba ta abinci ba ba ta saka ta jin ci daga cikin ƙwarukan ƙasa ba Allah ya ce wannan baiwar Allah duk abin da za ta yi ‘yar wuta ce haka kuma akwai shi ma wani bawan Allah da yi wa wani bawan Allah wa'azi akan wani matsala da yake aikatawa bai ji ba ya ƙara tarar da shi yana aikata laifin ya ƙara masa wa'azi bai ji ba sai ce to wallahi ina rantsuwa da Allah Allah ba zai yafe maka ba kun ga magana ce wanda a tunanin ka ba ta da hasari amma Allah ce mala sai shaida wannan bawon Allah na rubuta aikin sa duk abin da zai yi tunda har yana zuwa yana rantsuwa cewa ba zan gafarta wa ba na yafe na gafarta masa shi kuma na na rubuta aikin sa sai ya ji gobe kiyama shi a iya tunaninsa yana ganin bai yi ba aiki na saban da zai shiga wuce ya zauna amma sai Allah sai ya je tare da Allah cewa kai wa Allah ainihin shi shi yake kenan ma'ana ka ɗauki alwashi akan Allah an hali ba a yi wa Allah irin wannan a cikin mutanen ma kuma cewa in dai wani zai shiga aljanna zai ta wani ya ne ta kai ka ce an ba shi aljanna shi rashin hankali a tsari ashara hadithi na sha ɗaya na sha biyu عن أبي فراس أن سمد أبي فراس ربيعة بن بن كعب الأسلمي شيل ربيعة بن كعب الأسلمي كتوا خادم رسول الله شما يرد شمبي ما سيو مزالة إلما wannan abin firas ina rabi'at bin ka'ab bin al-aslami irin yadda ana sake wa manzala hidima to shi ma haka shi ma yake wa manzala hidima wa min ahli suffa kuma iya daga cikin ahli suffa wasu bayin Allah ne waɗanda suka killace kansu a nan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da ‘yan uwa a cikin garin Madina sun bar gariruwansu da ƙasashensu sun nufin manzan Allah don su karci alkur'ani da kuma sunna kuma su ringa tattali da shiri a kan wuta jihadi a yanzu haka gunsu in ka shiga masallacin manzan Allah akwai gurin ahadin sufa ko a yanzu kaje za ka ga an kewaye ne aka yi shiga shi nan nan ne suke tattaruwa suna zama suna jira kaɗan a ce jihadi kawai hayya Allah jihadi su tusu manzan Allah to wannan bawan Allah bayan kasance wasu mai hidima ga manzo Allah kuma iya daga cikin ahlus sufa kada sai ce kuntu abitu ma'a rasulillah na kasance ina kwana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ajihi in zo masa bi wudu'i da abin alwalarsa wa hajati da ababe na bukatarsa fa kala sai manzon Allah saboda yanda ya ga ina yawan masa hidima sai manzon Allah ce salni tambaye ni mana wani abu ina da shi in baka fakul sai wannan bawan Allah ya ce ya ma'aikin Allah as'aluka ni kawai abin da nake tambayanka murafaqataka fil janna na zamanto makaucinka na dab da dab a cikin aljanna yanda na maka hidima a gidan duniya na a ce gobe kiyama kar Allah ya raba ni da kai yace kawai shi nake so amma ba wani abu da duniya ba fa qala sai manzo ce a wagaida zalik shin babu ba wani abun ba daban ba wannan ba ka tambaye wani abun daban ba ne ce a'a huwa zaka wannan dai ne da ke so ya ma'aikin Allah kala sai manzo Allah ya ce masa fa'inni ka taimaka mini ala nafsika ga kanka bi kasratu sujud da yawan sujada idan da wannan ma suke cewa abin da ke ba mutum aljanna madaukakiya babu sama da yi wa Allah sujada shi ne yawan sa shi sa mutum yawan yin kiyamulai a cikin kiyamulai ne yayi ta kuka yana gaya wa Allah gajiyawarsa to da taimakon Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka masa bayani ya gabata muka ce in kaga abubakar iya sallar dare yara ƙanana tiri sun sani daga ya shiga sallar ya fara kuka yadda kasar ƙaramin yaro a gaban mahaifinsa ko mahaifiyarsa idan yana son wani abu yana kuka yana risinawa haka yake idan ya tsaya gaban Allah wannan kuma har manzon Allah har sahabbai duka ɗabi'ar su kenan shi sa uwa musulmi ƙofar Allah shi an iya kokon basaka الثالثة عشرة hadisi da sha ɗaya an abi ubaidillah an samu daga baban ubaidillah wa yuqalu ana ce shi abu abdurrahman baban abdurrahman sunansa shine thawbana maula rasulillah shi ma wannan baran bawa ne wanda manzo Allah ya yanta shi radiyallahu anhu qala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naji manzo Allah tsira da amincin Allah su karanta fata a gare shi ya kulu iya cewa alaika bi kathrati sujudi na hore ka da yawan yin sujada ma'ana yawan yin sallah fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan domin da dai ba za ka yi wa Allah subhanahu wata'ala sujada guda ɗaya ba to illa rafa'aka Allahu biha daraja sai Allah ya daga darajarka sanadiyanta wa hatta anka biha khati'a kuma sai ya ya fi maka sai ya sarayin maka sai ya zokwabe maka sai ya gafarta maka kurakuranka kina kun ga ashe babu abu sama da sujada a duniya ma'ana shine yawan yin sujada yawan yin sallah a rayuwa rawahu muslim imam muslim da wannan hadith arabi'a ashara hadisi na goma sha hudu an abi safwan an samu daga wurin safwan abdullah bin busr al-aslami sunansa shine abdullah bin busr al-aslami radiyallahu anhu qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذر رحمة سيرا دا أمنتم الله سدد أي ويتوا أغريش يابدا خير الناس ما في الخير متاري من طال عمره وند رايوة تيس أو شكرا ستن شكرا سبعين شكرا تمانين تسعين تري wanda yafi kowa alkhairi da albarka wanda rayuwarsa ta yi tsawo amma wa hasuna amalu amma ayyukansa suka zama to kyawawa wa hasuna amalu ayyuka suka zama tun nagartattu amma ba alkhairi bane ba ba albarka bane ba mutum shekarunsa su tsawaita amma cikin sabon Allah shekarunsa su tsawaita amma cikin kangarewa Allah shekarunsa su tsawaita cikin ainihin hutu na hutu da addinin Allah rawahu tirmidhi imam tirmidhi da wannan hadisi wa qala hadithun hasanun kuma wannan hadisi ne kyakkyawa kuma a wancan hadisin da manzon Allah suka cewa a amaru ummati yace iya dai dadewar shekaru na al'umma ta 60 a wasu babu hadisi ne sai iya dadewan al'umma ta inji manzon Allah yake cewa mutum yayi shekara 60 ko 70 yace kamar amma kadan ne Allah yake sawa su ke dare haka duk in ka kanka a 80 90 to kana cikin kadan kuma wallahi 100 shekara 100 ma da wahala samuwa gare ta riba ga malam mafi yawa wasu da ake cewa wannan shekarar shi da ashirin ba a cewa ba ɗaya da goma amma da za ka je ka yi bincike za ka ba ta karɓa lissafi ba ne ba na ƙiƙe da ƙiƙe za ga yawa yawa kawai dai hasashe ne ake amma wallahi malam in aka ce akwai takarda aiwa ta gaske wanda za ga ya ƙetara ɗari wallahi akwai wahala akwai lokacin da ba za ta cewa in shekara ɗari kewayo a wannan lokaci na babu wani wanda ke rayuwa a wannan duniya har ma wanda aka haifa a yau kuma yace duka wannan shekarar ba ta kewayo ba tarin da sai kowa Allah ta rayuwarsa ba a cewa babu amma akwai wahala kwarai da gaske da za ka diba manya-manyan mutanen da ake gani su daɗe a duniya da ma wanda ko da yaushe in tarihi akwai likita kusan sa da wani wane ne da sauransu da hikima duka dai kayan a kai ɗaren na mala sai an zura musu wannan in an kai ma wai tamanin in an kai tasanyin ba to taimako da ka samu da Allah wanda ba kowa yake yake samun irinsa ba amma kuma ya zama to aiki ya zama to nagari wannan hadisi wannan sahabi mai suna Abdullah bin Busr sai ce wannan kalmar ta Busrun bidan mil ba'i babun nan ana maka rufa ne wa bisiri al-muhmala da kuma sin da ba ta da ba ba bushir bane ba Busrun ne al-khamis al-khamis ashara hadisi ne kuma sha biyar an Anas radiyallahu anhu qala an samo daga Anas dan Malik Allah ya dada yarda da shi kare yake cewa ghaba ammi Anas bin Nadr yake cewa wan mahaifina mai sura Anas bin Nadr ya faku bai samu ba halarta an kitali badr game da yakin badr fa qala sai ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ghibtu an awwal kitali yace na faku na zauna ko ko bana nan game da farkon yakin ka qataltan mushrikin da kai yaki mushrikai wani uzuri ya same shi a lokacin nan bai samu halartar yakin badar ba sai yake cewa yake cewa la'inillahu ashhadani idan har Allah wallahi idan da idan har Allah zai nuna mini qitalal mushrikina ya qab mushrikai anan gaba to la yarayna Allah da Allah ya ga ma asnahu abinda zan aikata a wata ruwaya la yuriyana Allah la yuriyana Allah Allah zai bayyana wa mutane abinda zan aikata falamma kana yawm uhud a ranar da ya kasance rana ce ta yakin Uhud in kashafa almuslimuna musa abin da ya faru manzo Allah ya dora wasu masu iya harbin kibiya a bisa duwar waduci duk abin da za a yi mana ko da ana mana dauki ɗaya ɗaya kada mu sauki kuma abin da Allah ya kaddara sahabbai da su da cewa akwai alamun kamar an yi nasara sun suka rinka sokowa daga guraren jifansu wannan yasa a matakin farko aka samu nasara akan ainihin musulmai to shi ne a nan gurin yake cewa falon ma kana yawan ƙwahun a ranar da ya kasance ranar ƙwahun ne in kashe fal musulmi na sai musulmai suka ainihin tarwatsi sauran su yanga ya buɗe an mushrike suka fara samun nasara a kansu faƙala sai ce allahumma ya ubangiji na a tadiru ilaika ina ba da hamzari da uzuri ilaika zuwa gare ka mimma sana'a haula game da abin da waɗannan suka aikata yana nufin ya'ani ashabahu sahabban manzon Allah saboda gashi ya ga hasuwa da kariya sun fara ja da baya da baya yace kuma wa abrahu ina barranta ilayka ya kai ubangiji zuwa gare ka mimma sana'a haula'i game da abinda waɗancan su kuma su kuma suke aikatawa na shirka ga Allah ya'ani al-mushrikina din da yake sahabbai sun ja da baya sun ba taqaddama shi kuma sun yi ƙara gaba ya fara ya shiga cikin makiyan suna kutsawa shi kuma yana kofi suna kofi sha bayan sahabbai su je su samu gurin da za su ƙara ƙarfi shi kuma yana ƙara gaba ne ya je ya tari waɗannan mushrikai fastaqbal Musa bin Mu'adh wajen tafiyar sa yana kutsawa sai Sa'ad bin Mu'adh ya haɗu da shi shi kuma iya dawowa ya je tattaru zuwa ga sahabbai fa kare sai yace wa Sa'ad ya Sa'ad ya Sa'ad bin Mu'adh yace ya kai Sa'ad dan Mu'adh aljannatu wa rabbil ka'aba yace aljanna nake gani a gabana ina rantsuwa da ubangijin dakin ka'aba ga aljanna nan a gabana inni ajidu rihaha wallahi ina jin kanshinta min duni uhudin attazaran da bata kai dutsen uhud ba gab da gab yace ga ta ne ina jin kanshin aljanna qala sa'ad sa'ad yake ga wa manzo Allah ce wallahi fa mastata'tu ya rasulullahi ma sana'a yace kasa aikata irin abin da wannan bawan Allah ya aikata shi yasa na jara bayan na karɓo sauran ɗan uwana amma ban iya kutsawa ba in bi wannan bawan Allah cikin wannan saunan dandazon mushrikai bai ruwa yake cewa kala ana sake cewa bayan an ƙare yaƙi ya ce fawaje da nabihi sai muka same shi a wani gu a jikinsa fawaje da nabihi muka samu a jikinsa bid'an wa thamanina darbatan bisaifi yace kusan kafin bugon buka aw ta'anatan bi ruhin ko kuma shuka da mashi aw ramyatan bi samin ko kuma harbi da kibiya yace sai muka samu wajen tabo 80 da uku ko da hudu ko da har zuwa da tara a cikin sa ba nan an cika wuta nan an soka mashi nan an da nan gurin an harbe shi da ainihin gurin mashi da tsinin mashi ya ce duka jikin shi tabo ne sun masa kata-kata ya ce ko bayan wannan kuma ba su tsaya a nan ba ya ce wa wani da nahu muka same shi ƙarfin kunci da an kashe shi wa mafala bihil mushriku na ko mushrike sun kwankwada shi bayan an kashe mutum a samu wata adda a sassara namansa a cicciya haka suka yi masa radiyallahu anhu ya ce fama a rafahu ahadun kai ba wanda ya iya gane shi ma a cikin ‘yan uwansa illa ukhtuhu in banda ‘yan uwansa ita ma bi bananihi ta hanyar yatsarsa kasan ko a yanzu mutum Allah la sama Allah la qadar Allah a ce mutum yayi accident sai a kai shi mutuwa daga mutane sai ta bude fuska su kasa gane shi a bakkansa da danginsa da wasu waye amma dan uwanka na kusa wanda ya san ka ya daga kawai zai riba ce wani wani ne wani kawai ka zai riba ce kawai wani shine wani ba tantama saboda ya san ya san wani alama ko wani tabo ko wani ya tsarka yadda take baya ba kokonto a kai to duk aka kasa gane wanda zai iya gane sai yar uwar shi kan ce wani shine wani aka gane cewa shine aka ba wannan kariba ga irin da waɗannan bayan Allah suka ba da rayuwarsu wajen dauka addinin Allah kala anas anas ke cewa kunna nura mun kasance ba muna ganin cewa auna dunnu ko muna zata cewa anna hadhihi al-aya wannan aya nazarat fihi ta sauka ne akan kansa wa fi ashbahi da irin irinsa Allah shi minal mu'mini da daga cikin mummunai rijalun akwai wasu mazaje sadaku ma ahadullah alaihi sun ainihin gaskatar sun gaskatar da abin da suka yi wa Allah alkawari akan sa sun gaskata abin da suka yi wa Allah alkawari aka sa faminhum man qada nahbahu daga cikin su akwai wanda Allah ya karbi rayuwarsu wa minhum man yantazir daga cikin su kuma akwai mai shi mai sauraro mai saurare akwai mai saurarawa mai jira kenan amma da cewa ma baddalu tabdila da dai ba su yi canzawa canzawa ko da yin canzawa suna nan akan niyyar su cewa za su ba da rayuwarsu akan addinin Allah Allahumma ja'alna min wala ta ila akhiri hadha wa kashin ayat متفق عليه البخاري ومسلم سكت دول عليه قوله فلسع لا يرين الله ألا زي بينا ومتعي روي بضم الباء أروت دا يو يا من رفع لا يرين الله مضيف بدل أكم لا يرين الله وكسرها يا كما دا كسرها لا يرين الله دا كما لا يرين الله ay la yuzhiranna Allah dhalika linnasi allazi bayyana musali wa ruya bi fatiha ya da kuma yi mata fata la yarayanna Allah nan kuma ce wa ma'ana zahir ma'ana sa ahiri take shine Allah zai gani wallahu a'lam Allah shi wa fi shari'ati hada insha Allah littafi na gaba shi ne littafi na al-muqaddimah al-izziya din jama'ati al-azhariya na al-sheikh ali bin hasan abi abi al-hasan ali bin maliki al-shafi'i zabda shi faslun faslun faslun salatul janaza faslun salatul janaza fardu kifaya wa qila sunnah وأركانها خمسة الأول النية الثاني القيام الثالث التكبير وهو أربع تكبيرات وإذا زاد الإمام خامسة لم تبطل صلاته ولا يتبعه من خلفه ويسلمون ولا ينتظرون ويستحب رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط والابتداء بالحمد لله الرابع الدعاء للميت بإثر كل تكبيرة بأي دعاء تيسر ولا يستحب دعاء مخصوص الخامس السلام ويسلم الإمام واحدة عن يمينه يصبح نفسه ومن يليه ويسلم المأموم واحدة يصبح نفسه فقط ولا يرد على الإمام wannan babi ko wannan fasli ma da ce faslun salatul janaza sallar jana'iza in an ce al janaza ko aljinaza duka abu ɗaya ne amma ba suna bambantawa cewa ita aljinaza shine ainihin makarar da ake dukan mutum aljanaza ita ce gawa salatul janaza sallar janaiza yayin da Allah ya karɓi rayuwar mutum fardu kifaya farilla ce amma wanda idan wasu suka tsayu a kanta to sun saukewa sauran da za a zo a ce gagawa nan kowa ya zauna a gidansa ya kyautarwa a mata sallah to a wannan garin an haɗu wajen saba ma Allah amma idan wasu jama'a suka tashi suka je suka tsayu suka mata sallah to sun sauke wa sauran shine fabric kifaya wa qila wasu suka ce sunna a ai sunna ce ta manzon Allah kenan idan wasu sun tsayu baya kan wasu ko kuma kawai ma ba ma wajibi bane ba na kifaya ba amma magana mafi inganci fabric kifaya farilla ce ta sauke wa aini idan wasu sun tsayi to sun sauke wasu wa arkanuha rukunnan ta malin ce khamsa guda biyar ne wanda waɗannan rukunai guda biyar kamar ma yadda malin ta ambata ba sallar jana'iza ba za su taɓa tabbata ba sai idan an same su anniya na farko dole idan za ka yi shiga cikin sallar sai ka ɗauki niyya cewa sallar za ka yi kamar yadda kasancewa innamal a'malu binniyat lalle ayyuka ba sa tabbata a idan yawon mutum a cikin jiran gira ayyukansa sai da niyya to wajibi ne duk a yayin za mu shiga sallar jana'iza ka halarto da niyya a yayin shiga wannan sallar abu na farko kenan asali abu na biyu alqiyamu tsayuwa ba a yin sallar jana'iza a zaune ba a yin sallar jana'iza a zaune limamin da ba zai iya tsayawa ba ko sai a jagoda shi a kawo limamin da zai iya tsayawa a gaban wannan gawa shine alqiyam asali abu na uku daga cikin rukunnan sallar gawa amma da shi akwai al-takbir akwai kabarbari da ake yi a yayin da aka shiga sallar yace wa huwa arba'u takbirat yace su ne kabarbari guda hudu sai ci wa idza zada al-imam khamisatan idan liman ya rada ta biyar to lam tabdul salatu sallan sa bata lalace ba amma wala yatba'u man khalfahu amma wanda ke bayan sa ba zai bi shi ba wa yusallimuna za su yi sallama ne wala yantazirunahu ba za su jira shi ba amma wannan magana gaskiya ba ta da tushe ba ta da tushe ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi yana yayin kabbara a wata gawa kabbara biyar ya tabbata yayi wata gawa kabbara shida ya tabbata yayi wata gawa kabbara bakwai kai har manzo Allah yayi wa wata gawa kabbara tara kaje ka koma littafi na ahkamul janaiz wa bid'ah wa bid'ah na Sheikh Al-Albani zaka ga abun mamaki da hadisi kuma ingantattu da suka inganta daga manzo Allah shi sa da ke ɓangaren fiƙuhu ba tare da ka koma hadisin manzan Allah wani lokaci suka zo kai fatawa an gaba ka dariya kuma irin wani yana faruwa sau da yawa kuka a tare da ni akwai wani bawan Allah shi ma limami ne sai ya zo kabara ta biyar kawai aka sallame masa mutane suka rinda su fada suna cewa ya aka yi ya mance ne ko bi ne duka irin wani kaka sau da yawa mutane su da suke karatu na addini ba sai su rinda cin gyaran ainihin malaman da su ba menene ba dogarar su akan wannan ilimi sai ku bi shi in an gane ku sai aka raka Allah kayi biyar amma bai da ilinka shikenan to malam ka fito amma da ke masa ce anan ba za ka ce mishi ba ba za ka ba za ka kyare shi ba ko ka ce kaza ko kai fada ba yace a wa idza zada al imam khamisatan idan liman ya da kabbara ta biyar yace lam tabdul sallah ba ta lalace ba lam tabdul salatu wala yatba'u man khalfahu yace wanda yake bayan liman ba zai bi shi ba amma da cewa fi inganci zaka bi liman wa yusallimuna kuma za su yi sarwa ko liman ya manta ya ka tafiyar in a kaddara ma shi mai kudu da yake sai zo tafiyar in za ku bi shi a ciki wa yusallimuna ma da cewa za su yi sallama ne su bar liman wala yantaziruna ko ba za su kira liman ba amma wannan magana ba ta da tushe ma da cewa yustahabu raful yadaini mustahabi ne a yayin da za a yi kabarbarin nan to a daga hannu fit takbiratul ula a kabbara ta farko faqat kadai to amma shi ma tabbata dukkan kabarbarin mustahabi ne mutum daga hannu kamar yadda ya gabace mu akan sallar idi ko sallar idi ya ce kawai sau da ake daga amma ya tabbata sunnar manzon Allah ce a sallar idi dukkan kabarbari guda bakwai da za a yi ka daga hannu to kai sunna ta manzon Allah kuma za ka samu lada saboda ka rike hannunka shi ma da yace wal ibtida'u bil hamdi kuma wanda yake cewa iya daga cikin abin da yake da yake cikin rukuni na sallah shine farko mutum ya fara da alhamdulillahi rabbil alamin to haka ya tabbata ba a du'a'ul istiftah Allahumma ba'id baini wa baina qadaaya kama ba'ata baina al-mashriq wal maghribi asal da ba a du'a'ul istiftah duk kuma littafi na Rasul Albani a cikin ahkamul jana'iz ya tabbata da haka kawai kai sai manzo Allah daga ya ce Allahu akbar to kai sai yana budewa ne da ainihin ainihin Fatiha to anan malam bai riga ya kawo bai kawo su a a sigan yadda ake sifin ba na farko idan mutum yayi kabbara kai ce za ka karanta fatiha wannan fatiha din a kabbarar farko ana karanta ana Allahu akbar to gwargwadon abin da liman zai karanta da mamun da suke bayansa shi da za su karanta karatun fatiha to in yi kabbara ta biyu kuma to a kabbara ta biyu kuma salatul ibrahimiyya ake Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad a kabbara ta uku kuma to a lokacin nan kuma za a kebanci wannan mamaci da wannan addu'a to shine ana ma da shi arrabi wa addu'a wa ala nabiyyati bai kasa dashi ga annabi ba shi yasa wajibin ka ne idan kana karanta fiqh kuma ka koma zuwa ga hadisan manzon Allah kan yi wa shi malamin da ya wallafa wannan littafin akwai ababen da suka koyo a gare shi dogaro da maganarsa kaɗai ga ce shi ne addini da kuskure shi ne da yawa wanda muke gaya uwa cewa karka zo ka duk ayan da za ka zo ka karanta da mutane irin wannan littafai dole sai ka kuma hadisan manzon Allah in ba haka sai ka ɗora mutane akan wani abu sai ai ko mai iziya mai faɗa mai iziya ba shi bane Allah ya aiko mana ba a'a shi kokari ne ya kusanto mu da wani abu da ya iya fahimta to in an samu wani abin da manzon Allah ya rayu akan sa ma shi bai riga ya kawo ba to sai a ɗauko wani manzon Allah a ɗan fara shi da abin da ya faɗa wannan shine adalcin ilimi sai ma da shi addu'a wa lil mayyit yin addu'a ga mace bi ithri kulli takbiratin a bayan kowace kabbara da aka yi yace bi ayi du'a'in tayassara yace ke da kowace irin addu'a ta sauƙaƙa yace wala yustahabu ba'su ba du'a zawwa da addu'a makhsus ke bantacciya kenan kowace irin addu'a kaga cewa zaka iya amfanar da wannan mamaci to sai kai amma kaga in kuwa ana magana ne ga malamai mutum da bai iya ba tsara addu'a bai san yadda zai iya roƙa mutum gafara ba wa ga ai wannan magana ba za a gaya masa ba kenan zance tabbatacce in uwa manzon Allah an ji addu'an da ta fito daga yawunsa a yayin da yake wa gawa sallah to irin ta za ka ji ka koya ka iya shi ne ainihin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa wasi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من داره من اهله وزوجا خيرا من من, من زوجه ان مجد ذاك هو زوجا خيرا من زوجه sannan ka karkar aka ce wace Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa dhakrina wa unthana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffa al-iman addu'a ta dala a cikin sunan muslim kenan mutum ya iya wannan addu'ar da wato daga yawon manzo Allah kuma a cikin ta bayani ne wanda ya wato daga farin jakada babu wani abu da kokonto a kansa kenan wannan ya kamata kowane mutum musulmi idan ya iya wannan addu'a inda gawa ba a san lokacin da Allah zai karɓi wani makusancin ka ko babu inda ake so ma'ana babu inda za ka mutum gata a duniya wallahi sama da wannan lokaci a duniya ka biki rayuwarsa bangaren ciyar da shi da shayar da shi da dukan rayuwarsa duka wallahi bai wuce ba Allah ya karɓi rayuwar shi kazo ka tsaya a kan gawa su kai wani addu'a saboda nan ne maza da cewa ku keɓance shi da addu'a kai iya wa a samu mutum arba'in a cikin mutanen kirki ne ba sa shirka ga Allah ba za ku ƙare musu Allah ce an ba ku shaitan wannan bawan ku kun ga ashe dan adam iya tsananin buƙatar mu a yayin da Allah ya karɓi rayuwarsa kuma musamman mutanen kirkin da suke masu tauhidi wanda ba su shirka ga Allah wata ruwaya mutum saba'in amma akwai ruwaya da mutum arba'in ma in dai ba su shiga da Allah to matsalar sai daga mutum miliyan guda Allah ba da su kudu masu tauhidin ne aiki Allah ka dangane zuwa ga mutanen kirki a rayuwar sai Allah ya kaddara in ka rasu za su tsaya akan gawar ka su maka addu'an da manzon Allah ya koya sallallahu alaihi wasallam kuma yau yau mutane mai zai uwa sun ka suka shiga shi akwai wanda bai shiga ga Allah amma ko bai yi addu'a in yayya ko zai kura zai ne burane ya ya ba limami ragaba shi ba zai ci komai ba bai iya ba in ka tambaye shi ce a mu dai kawai mun zo mun shiga sallah ne kawai kaga wannan ka haramta wa wannan ɗan uwan naka albarka da alkhairi kenan addu'ar da in kai hakuri ko ka hakurta da kanka ka samu kullun ko ko su da ka rinka dace ba a ce dole sai ka iya ta ba kana karawa kana karawa ka iya ta to sai ma da kici wa addu'a lil mayyit yin addu'a ga mamaci bi ithri kulli takbira a bayan kowace kabbara bi ayyi du'a'in tayassare ce da kowace irin addu'a ta sauƙaƙa muka ce ta manzan Allah za ka iya za ka duka wala yustahabu du'a makhsus yace wai ba a so mutum ya kebanci wata addu'a ta kebantacciya ba al-khamis abu na biyar assalam akwai yin sallama wa yusallimu al-imam wahidatan an yaminihi liman zai yi sallama guda ɗaya a damansa yusmi'u nafsahu zai ji yadda kansa wa man yalihi da wanda suke kusa da shi ba a cewa assalamu alaikum ya a sallama wannan kuma ya tabbata manzala iya yin ta ne gurgurda da zai ciyar da wanda suke bayansa su yi sallama sai kuma bayanin cewa zai yi sallama guda ɗaya ne ya tabbata ba za a iya yin sallama guda biyu wata ya yi guda ya tabbata duka iyayen wannan sallallahu alaihi wasallam ba sharadi bane a ce sallar gawara wannan sallama ɗaya ake yi ya tabbata kana iya yin dukkan sigogin da suka tabbata a cikin sallah wannan shi ne sai ma da cewa yusallimu al-ma'mum ma'mum ma zai yi sallama wahidatan sallama guda ɗaya yusbihu nafsahu faqat shi kuma zai jiyar da kansa ne kadai wa babu da ce bai da sallama ga wanda ke kusa babu ce duka abu ɗaya ne bangaren sallah mali shi wala ya ruddu ala al-imam amma ba zai bi da wani imam ba irin da mutum yake da kansa kalle ne da ba kuma wannan bai tabbata ba kawai mutum zai sallama ne an yamini wa an yasari idan zai sallama wannan shine abin da ya tabbata sai dai abin da zan ƙara ma ɗan uwa bayani a shine a bangaren abin da shahi jinaza babu wani bangare da ke da hatsari da kuma samun matsaloli a cikinsa a cikin rayuwar mai irin bangaren gina da yawa a kwanansa akwai wanda shi ma aka zo za a sa gawa cikin kabari yana da ma da awar cewa mai ilimi ne shi sai wannan wanda ya riƙe gawar zai sata a cikin kabari sai ce bismillah wa ala millati rasulillah kawai wani ya tashi fara faɗa kawai ka zo mana da bid'a a makabarta alhali kuma shi sunna yi to yanzu matsalar mutane a yanzu wanda ya zo da sunna a ce ya zo da bid'a wanda kuma zai bid'a to sunna yi wanda za a zo sa gawa sai ya zo shiga ya ci kudakata ya zo ya rubuce wata kalma a ciki amma a cikin kabar a daidai inda za a ajiye mutum a zo a yi wani rubutu na barazana wanda sai ga ana cewa akarma kallahu ana ganin cewa shi alhali duka babu irin wadannan abu amma wanda zai so kuma ya sunna maza da kuda ba maza da kada duniya ba za ta kare ba sai an zo mai gaskiya a bira shi mara gaskiya mara gaskiya a bira shi mai gaskiya wannan abubuwa ne wanda ya kamata a cikin sani a kai za mu ji abu gudun ƙarfi mai saba ce faslun salatun janaza sallar jana'iza fardu kifayatin farilla ce ta kifaya wasu idan sun tsayu sun sauke wasu wakilu suka ce sunna sunna ce wa arkanu arkunanta khamsatun guda biyar ne al'awwal abu na farko anniya akwai niyya athani abu na biyu alqiyamu akwai tsayuwa ana yin sallar jana'iza ne a tsaye ba a thalith abu na uku التكبير أكوي كبر بري وهو أربع تكبيرات شين كبر بري قدام وإذا زاد الإمام إذا الإمام يدد خامسة كبر تبير ولم تبطل صلاة مسلش وثلاثة شبا ولا يتبعه من خلفه ويتي ونديكي بايا سمزي بيشبا مكا شي دولة بيشا سوى لتاتبت أنا إيه بيار أنا إيه شدة أنا إيه بكل حتى المنزل الله يجي ويسلمون سيسي سلما إجمالا ما بذلك سلما بذلك تبتتي wala yantaziruna mustashwayti ba za su jira shi ba za ku jira shi dole wa yustahabu rafu yadayni ba shi mustahabi ne mutum ya daga hannayensa fi takbiratul ula kafara farko kadai faka amma duka su ana yi mustahabi ne wal ibtida'u bil hamdillah da kuma farawa da alhamdulillah wannan gaskiya ne ba addu'a ul istifta a yayin salar gawa arabi abu na hudu addu'a lil mayyit yin addu'a ga mamaci bi ithri kulli takbira a bayan kowace kabbara bi ayi du'a'i tayassara da kowace irin addu'a ta sauƙaƙa sai ce wala yusahabu du'a'u makhsusun ba so ayi addu'a ba addu'a ke bantaciya al-khamis abnabiyar assalamu akwai sallama wa yusallimu al-imam yace liman zai yi sallama wahida sallama guda daya an yamini a damansa yusbihu nafsahu zai je da kansa kace sallama za ta bata ana iya biyu wa bayyanihi da wanda shi yake yake gefensa wa yusallimu al-ma'mum ma kuma zai yi sallama wahidatan salma guda daya yusbi nafsahu ya ce da kansa fakat kare wala yaruddu ala al-imam ba zai maye wa liman ba a ƙarshe wanka ce kabbara ta farko karatun fatiha kabbara ta biyu salatin ibrahimiyya kabbara ta uku shi da ke banci mamacin da addu'a shi kadai babu kace Allah babu nan da ce Allahumma ghfir lana warhamna a shi kadai Allahumma ghfir lana warhamna a kabbara ta hudu kuma liman idan ya dan daga sai ka ce Allahumma la ta'rimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu in ita kadai ka samu falla in kuma za ka kawo alamun gafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina idan ne mai ya daga kawa to shi ka kawo ta amma dai wannan kabarbari guda biyu na karshe ana so a kebanci mamaci da addu'a amma kabara ta farko fatiha kabara ta biyu ainihin salatu ibrahimiyya ta uku kuma sai a kebanci mamaci da waɗannan addu'o'i wallahu ta'ala a'lam wa a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh